kafin mu amsa tambayoyi insha Allah kamar yadda aka saba duk shekara wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma na kuma gaman masjid ansar a yana kaiwa ziyara gidajen kurkuku gidajen kaso gidajen maza at least gidaje guda uku a duk shekara kuma ana kai musu tallafi kayan sakawa ko yadiddika sababbi huluna takalma magi omo sabulun wanka kayan buɗe baki ko lemu ko wani abin da ya sawwaka da duk abin da dai zai taimake su na rage musu raɗaɗi don albarkacin wannan wata na Ramadan. So insha Allah satin nan mai zuwa za a sanar da ku lokacin da za a yi wannan tafiye-tafiye ana zuwa Billiri ana zuwa Cham ana zuwa Tula duka waɗannan wurare alhamdulillahi sun san da ƙoƙarin da wannan majalisi yake yi da kaiwa ziyara da kai musu tallafi kuma ga wa'azi da ake musu da nasiha hukumomin gidajen kurkukun gidajen gyaran hali suna haɗa mana su gaba ɗaya su ba mu dawa iya lokacin da muke so mu musu nasiha a ba su dama su yi tambayoyi sannan a sa su a layi duk abin da aka tafi musu da shi a raba musu suna farin ciki kwarai da gaske idan suka ga an kawo musu kayan sakawa kwance ko kawa suke da layi suna karɓan tsohuwar rigar da ka bayar ko hula ko takalmi ko magi ko omo ko sabulun wanka ko sabulun wanki ko abin da ya sawwaka ko omo na wanki duk suna bukata kuma wannan majalisi alhamdulillah muna tafiya da kayayyaki buna buna mota mota duk shekara Allah baya hana mu abin da zamu ba su muna kai musu dan haka mun bude kofa ta bayar da tallafi da taimako ga waɗannan mutane hada da sutura da kayan sakawa a'a magi ne a'a omo ne duk abin da Allah ya hore maka zaka bayar don a taimaki mutanen nan a yaye musu raɗaɗi a wannan wata na farin ciki da taimakon mutane to kofa a buɗe take ga 'yan hizba duk wanda ya zo da abin da zai bayar ya ba 'yan hizba insha Allah za a fara haɗa waɗannan kayayyaki kuma za mu kai musu insha Allah muna kira ga masu hali a cikin ku da wanda Allah ya rufa musu asiri a cikin ku muna kira ga 'yan kasuwan cikin ku masu shagunan cikin ku muna kira ga ma'aikatan gwamnatin ku da 'yan siyasar ku da attajiran ku da wanda Allah ya hore musu da ma talakawan kowa ya bayar da abin da Allah ya bashi dan ya taimaki dan uwansa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi annabi ya ce Allah yana kan taimakon bawa matukar bawan nan yana kan taimakon dan uwansa duk wanda yake taimakon dan uwansa to ana masa albishir shi ma kuma Allah ya alƙawarin zai taimake shi kuma wani abin da zai ba ku sha'awa duk lardin nan gaba ɗaya wannan majalisin da ya na tafsiri shi kaɗai shi ne yake yin wannan ƙoƙari duk shekara yake kai musu wannan taimakon kuma daga nan ɗin dai za a harhaɗa abin da Allah ya hore ana samun wasu ‘yan uwa daga nesa ma wani ya aiko yanzu tuntunin wani bawan Allah daga Gombe yake zuwa tafsirin nan ya ce malam na fata na da katon ɗina na omo bana da katon ɗina za a ji za a kai wa ‘yan kurkuku na ce to insha Allah in mun sanar sai ka kawo shi mata kuwa matanku da 'ya'yanku da ƙannanku da suke zuwa anan wallahi malam mace za ta tsaya a shago ta sayo magi na ɗari biyu magi na ɗari ɗaya wata tsohuwar sai kaga ta kawo ƙullin magi ƙwaya biyar ne a ciki sai ta jefa a bokiti ta ce gashi nan akai taimako wallahi wata suturar ta za ta ɗauko ta bayar da haka kowa ya bada gudunmuwarsa kuma kun ga wannan da'awar ina gaya muku fa ba wai fa wa'azi ne mu ta wa'azi mu ta wa'azi ba dole mu rinka ce maka mutane annabi ba wa'azi kaɗai yayi ta yi ba ya ja aya da hadisi ya bar mutane cikin kunci da matsi ba da haka da'awa ta daidai bayan an karantar da mutane kuma a bi hanyar da za a nemo wa mutane taimako a tallafa musu gajiyayyun mu mu taimake su wanda suke cikin matsi a cikin mu mu rufa musu asiri wannan shine da'awa amma mu zo mu yi ta haɗuwa a nan dubun dubata da yawa na 'yan uwanmu suna cikin wani matsi da yanayi da hali mara daɗi ba mu taimaka musu ba kamar da'awar ba ta yi tasiri ba to bana ma insha Allah za mu je kuma ba za mu gaji ba a yanzu dai ba mu da magi ko ƙwaya ɗaya ba mu da omo ko ƙwaya ɗaya in ban da wannan ɗan uwa da ya mana albishir ba mu da riga ko ƙwaya ɗaya ba mu da komai amma in Allah ya sa da za mu nema kuma za mu samu da garin kwaki ma mutum zai iya siyo garin kwaki ya kawo suna ci suna son garin kwaki Allah ya muku albarka Allah ya ba ku ikon taimakawa to kofa a buɗe take daga nan har zuwa dab da rufe tafsirin mu zamu je insha Allah kuma zamu kai musu tallafi ba za mu gajiya ba muna fatan mu ma Allah ya tallafa mana in mun tallafa musu tambayar da malam yayi na jalsatul istiraha shine ake ce da shi zaman hutu a sallah idan mutum yayi raka'a daya zai shiga raka'a ta biyu zai yunkura to ana so ya dan zauna na dan seconds ba minti ba ya dan zauna haka kashin sa ya koma sai ya yunkura ba wata addu'a da ake yi ake karanta a jinsatul isra'a din kuma ba a daukar lokaci sunna ce ta annabi yana yi in ya zauna a raka'a ta farko sai ya shiga ta biyu in ya zo ya raka'a ta uku zai shiga ta hudu ma yana yi kuma da tsoho da dattijo da yaro da babba da miji da mace duk kowa ya halatta yi kenan sunna ne zaman hutu a sallah jalsatul istiraha ya tabbata ya inganta annabi ya yi sahabbai suna yi kuma har yanzu ko ina a duniya dai duk inda musulmi suke sallah wanda ya ga dama yana iya yi sai dai ba dole bane a sallah baya cikin dolen sallah in mutum ya yi alhamdulillah in mutum bai yi ba kuma shikenan sallarsa ta yi amma wanda ya yi to ya fi shi lada don ya raya suna annabi wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce malam assalamu alaikum malam mata ce ta sanya tsinken hana haihuwa ma'ana ba da tazara ta haihuwa sai ya canja mata yanayin zuwan jininta malam to ya za ta yi
duk matar da ta yi planning kenan family planning suna sa abubuwa ko dai a yi allura ko a sa wannan tsinken hana haihuwa ko wanda ake sawa loop ake cewa komai a gabansu duka dai don daidaita haihuwa a ga matar da take haihuwar kunika duk shekara sai ta haihu malamai sun ba da dama wanda take haihuwa akai akai yaran suna galabaita ita ma tana galabaita a ba da space a ba da rata a ɗan samu ɗan tsakani don kada a cutu shekara ɗaya shekara biyu ba laifi to matsalarsa shi wannan duk wani ƙwayar magani na planning shi kuma yana da side effect yana da illa yakan rikita musu al'ada da ta saba tana yin jininta a farkon wata kwana ɗaya kwana biyu uku hudu biyar ta gama ta yi sallah ta ci gaba da sallah to idan ta yi wannan kuma jinin zai iya rikicewa ya rinka zuwa ma sha biyar ga watan sha bakwai ga watan sha takwas to yana rikitar da su kuma yana rikita mata to abinda kawai za ki shi ne ki kula da al'adarki da da kike yi a farkon wata kina yin wata kina sati ɗaya a farkon wata to kawai sai ki rinka yin sati ɗaya ki daina sallah ki daina abin nan alaƙar aure idan jinin ya zo miki shikenan sai ki daina yi da zarar kwanakin ki sun cika ke wanka ko jinin bai tsaya ba ki ci gaba da sallah kuma galiban zaki ga idan kin yi al'adar to jinin da yake na rashin lafiya damu fasad din yana zuwa ja ne haka gau sai ta zuba yana ta tsiyaya a jikinsu to wannan fulanin din ko kwayar da kika sha ko allurar da aka miki ko tsinken hana haihuwar da kika sa shine yake rikita miki al'ada to yanda kawai zaki ke aiki da tamyiz a wannan fatawa ta biyu kenan ko da ke aiki da al'ada ki duka saba iya kwanakin ki ki rike duk abin da ya hauru to wannan jini ne na rashin lafiya shi ko baya hana sallah baya hana azumi baya hana komai ki ci gaba da yi ko kuma ki tamiz tamiz shine ki rinka kula da jinin shi jinin haila yana da kala jinin haila ya fi karkata zuwa baki baki ina irin an yanka dabba ya dan bushe jini ba yana baki baki to haka jinin haila yake kuma yana zuwa da datti-datti haka kuma yana ɗan angizar juna idan kuma yana zuwa yana zuwa da, da ciwo wani lokacin ko ciwon mara mace ta yi ta ciwon mara yana zuwa musu ma da ɓacin rai da damuwa duk alamunsa ne sannan kalarsa kuma gashi yana zuwa da kauri kuma baƙi-baƙi ne sannan kuma akwai alamun ɗaukewansa to sai ki lura idan jinin da kike gani mai irin wannan kalan ne to ki daina sallah ki daina azumi ki daina mu'amala aure ki jira shi zuwa yaushe zuwa kwanakin da da kika saba kina yi kafin ki saka wannan tsinken hana haihuwa ko kafin ki fara yin allura ko kafin ki fara shan kwayoyi na planning din da zarar kin ga jinin ya canja wani ya zo kala da manja to kin tsarkaka ya nuna na rashin lafiya ne ya zo aljanu sukan sa mace ta ta zubar da jini suna tsinka wata jijiya a jikin mace ta taɓarar da jini sosai kullum to shi ma ya kamata a kula ciye-ciyen abincin cika na zamani ba tare da bibiya side effect da illolinsu ba shi ma yana taimakawa wajen lalata wa mace al'adarta da haka fatanabbahu ku lura ku mai da hankali
Allah ya saka da alkhairi wannan ita ma mace ce ta ce assalamu alaikum malam barka da shan ruwa ta ce malam ni na kasance mace ce mai matukar jin kunya shi yasa ba na son kowa ya gane ina yin jinin al'ada har ta kai ga ina yin sallah kai wani lokacin ma har ina bin iyalan gidanmu muna tafiya sallar tarawihi to amma saboda kunya nake ji duk da ina ji a raina kamar hakan ba daidai ba ne don haka malam wata shawara za ka ba shi
gaskiya wannan akwai haɗari ai ba yanda za a yi kina al'ada baki da tsarki ki rinka yin sallah saboda kina jin kunya yau me abin kunya wadda kowace mace tana yi kowa tana yi duk inda aka ga mace ko mahaifiyarki ta san ita tana yi kima yarta tunda kin girma ke ma kina yi baki san cewa kafirci ne mutum ya je sallah ba alwala ba akwai hadari baki da alwala baki da tsarki ya zaki ɗebi ki bi mata har a tafi a je tarawihi ki shiga sallah ana sallah da ke ba laifi kya iya bin su ki koma gefe suna sallah kina zaune kina addu'o'in ki amma magana ki to kenan azumi ma kina yi ba daidai bane kuskure ne ki daina yi Allah ya ganar da ke kawai ba kya yi idan an zo ki ce ba kya sallah shikenan ko yaro karami ya san wance ba ta sallah shikenan ba ta sallah larura ta zo mata ba yanda za ku yi haka Allah ya kaddara idan kin dauki ciki sai ki boye ai yara za su ce wannan daga ina ko ba ka bane me yasa baki boye ba da wani yaro mamansa ta haihu ya ce a a a da wannan kuma daga ina yaro ne mara wayo haka ya ga uwarsa ta zo da sabo ta ce uwa ka na ce maka an rufe bakinsa cewa daga ina yaya aka yi ya ga wani yaro anan yana neman ƙarin bayani Allah ya
Allah ya saka da akai a wannan mai tambaya ta ƙarshe ko kuma so yake malam ya jan hankali malam ya ce malam ka ja hankalin matasa musamman a wannan lokaci idan ana sallar juma'a sai ka ga mutum yana ta danne-dannen waya yana hawa harkar social media kuma ana hudu ba sallar juma'a
duk wanda ya irin wannan bai da juma'a ya barar da juma'arsa shikenan kawai motsi na wani mai kauri wani babban motsi haramun ne ana hudu ba juma'a mutum ina ta ai bata ma taso ba ka ɗauki waya ka danna waya ka kalli waya ka yi wani abu ana huduma huduma babban abu ne fa ko karanta ma'anan allagawu ba da malamai suke faɗa ko ɗan uwanka yana magana kace yi shiru ba kan lagauta ka yi lagawu suka ce baka da juma'a Daka duk mutumin da ya zo ana hudubar juma'a yana cacin yana danne-dannen waya ya tabbatar bai da sallar juma'a ga uban zafin rana da ake fama da shi ka tuba ka nemi afuwar Allah Allah iya yi maka
sai masu neman addu'o'i malam a musu addu'a
ya rabbi duk wanda ya rubuta ka da ake neman addu'a Allah ka biya musu bukata ta sa Allah ka yaye mana damuwoyin da suke damu Allah ka sani muna cikin wani yanayi muna buƙatar taimakonka da agajinka marasa lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya a saurara jiya jiya an turo mana akwai wasu yan uwa da suka turo a suka turo da takarda cewa wata ta zo wani ya zo zai musulunta ne ko kai hizba me ya faru ha jiya an kawo takarda wani ya zo zai musulunta yana ina wanda zai musulunta to a rinka kula duk takardar da aka kawo ta ku rinka miƙo ta ko baka ji ma hizba in ba ka ba zan sa kai ta fareti anan har karfe ukun dare wanda suka rubuto takardar wani zai musulunta nan a yi ƙoƙari a kawo shi insha Allah a sai a musuluntar da shi kuma Allahu akbar alhamdulillah kamar yadda aka saba a duk shekara akwai dan uwanmu abokinmu Sheikh Ahmad Babikir wanda mahaifinsa su ne tushen yada sunna a wannan gari na mai albarka ya kawo mana ziyara wannan majalisi ɗaya ne daga cikin limamai a wannan gari malamai masu da'awa a wannan gari lakcara a jami'ar federal university kashere allah ya saka masa da alkhairi malam ahmad muna maraba da zuwanka da kuma yan uwa suna maraba da zuwanka kuma muna maka ta'aziyya ta mace-mace da aka yi ta da rashe-rashe na yan uwa da kuma sauran malamai allah ya biya bukata allah ya ba da lada ahsanallahu ilayka wa jazakallahu khairan اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي هوده الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين